أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى يمنا من ومن لوكتي يومنا عشرين ترى قوات سفر هجرانا محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan septemba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya mun dawo kan karatun riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin muna cikin babin da yake magana akan wato bayar da amana wa an huzaifata wa abi hurairata radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu tabaaraka wa ta'ala an-nas fayaqumu al-mu'minun حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا ذهبا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة معمورة بأخذ من أمرت به فمقدوش ناجح ومركبس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن عقر جهنم لسبعون كريفا رواه مسلم wannan hadisin an samo shi daga sai na huzaifat ibn yaman radiyallahu anhu da sai na abi hurairah Allah ya kara musu yadda a cikin wannan babi da yake magana akan cika amana kenan kala suka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rana Allah subhanahu wa gare shi ya ce yajma'u Allah tabaaraka ta'ala nas Allah madaukakin sarki zai hada mutane ranar tashi alkiyama kenan fa yaqumul mu'minu sai a tsaye da mu'minai hatta tuzlafu lahum aljanna har sai an matso musu da aljanna fa yatuna adama sallallahu alaihi sai su zo wajen annabi adam tsiran Allah ya tabbata gare shi to ya kulu na sai su ce ya abana ya kai babanmu istaftih lana aljanna ka bude mana aljanna mun shiga fa ya kulu sai ya ce wa hal akrajakum min aljannati illa qatiyatu abikum shin me ya fitar da ku a cikin aljanna idan ba laifin babanku ba lasu bi sahibi zalika sai ce ba ni ne wato ba ni ne ma'abocin wannan wajen ba izhabu ila ibni ibrahim kalilillah ku tafi wajen dana annabi ibrahim shine biradin Allah qala fayatuna ibrahim yace sai su zo annabi ibrahim fayaqulu ibrahim sai annabi ibrahim alayhi salam yace lastu bi sahibi zalika ba ni ne mai wannan matsayin ba ba ni ne mai wannan wurin ba inna ma kuntu kalilan ni dai na kasance badadi ne min wara wara'i na baya baya imadu ila musa ku nufi annabi musa alladhi kallamahu allah takliman wanda allah madaukakin sarki yayi magana da shi magana fayatuna musa sai su wajen annabi musa fayaqulu sai ce lastu bi sahibi dalika ba ni ne ma abocin wannan wurin ba izhabu ila isa kalimatullahi wa ruhihi ku tafi wajen annabi isa shi kalmar Allah ne kuma shi ruhin Allah ne fa yaqulu isa sai isa ya ce lastu bi sahibi zalika ni ba ma abocin wannan wurin bane fa ya tuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai su zo wajen annabi ya mai sallallahu tabbata gare shi fa yaqumu sai ya tashi fa yu'zanu lahu sai a masa izini wa tursalu al-amanatu war-rahim sai a sake wato sai amana da kuma wato dangantaka sai su tashi tsaya fa yaqumani jambatai sirat sai su tsaya a gefen sirati qala sai ce alam tarau kayfa yamurru wa yarji fi tarfati ayn shin ba ba gani ne yanda mutum yake tafiya yake dawowa cikin kiftawan ido summa kamar rish sai a samu wanda kuma yana wucewa kamar wucewan iska summa kamar ritayr sai a samu wanda yana wucewa kuma kan wuce kamar wucewar wucewar tsuntsu fashaddar rijal tajri bihim a'maluhu yace mutane abun ya musu tsanani suna tafiya cikin yadda ayyukan su suke haka tafiyar su take wa nabiyukum qa'imun 'ala sirat annabinku annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan sirati yaqul yana cewa rabbi sallim sallim ya Allah ka bamu aminci Allah ka bamu aminci ko kuma ya Allah ka ba mu tsira ya Allah ka ba mu tsira hatta ta ajiza al'amalu ibad har ayyukan bayi ya kasa hatta yaji ar-rajul har mutun yazo la yatzi usayr illa zahaban ba zai iya tafiya ba sai dai da jagindi yana ja zaradin yana jan zuhi ma yana ja yana ja yana ja da haka da yace yace wa fiha fatay sirad kalalib yace a jikin siradin an saka wasu masu za a ce wanda an musu an musu kai hakan nan wanda kai in zai coki mutum hakan nan to an saka irin waɗannan karafun wanda an musu kayi wanda ya ta coki mutum da kayi shi kenan magana ya kayi mu'allaqatun wanda an daddaure jikin siratin da shi ma'muratun bi akadi man umrat bihi an umurce su suna kama wanda aka umurce su kama a cikin mutane fa makdushun najis yace za a samu wanda za a yi yagune shi ne a ɗage yagune shi amma zai tsira wa mukarrasun fina sannan kuma za a samu wanda zai har harɗe ya harhaɗe fada cikin wuta wallazi nafsu abi hurairata biyadihi yace na rantse da wanda rayin abi hurairata yake hannu sanje shi sai na abi hurairata yake yace inna qa'a inna qa'ari jahannama lalle zurfin da yake cikin wutan jahannama la saba'una karifan ya kai tafiyan shekara 70 zurfin ramin kama isa rawahu muslim kuma muslim ya rawaito wannan hadisi qawluhu da yace wa ra'a wa ra'a yace huwa bi fatihim fihima ana karanta su da fataha wa wa ra'a wa ra'a yake karantawa wa qila bi dhammi sannan an ce ana karanta su da dhamma a ce wa ra'u wa ra'u bila tanwini ba tare da tanwini ba ba za a ce wa ra'un wa ra'un ba kenan ومعناه ما نسى لست بتلك الدرجة الرفيعة ني بنجاتي دوانا درجة مدوكك وهي كلمة وانا كلمة تذكر على سبيل التواضع وانك أنبتنت أكن ينينا تواضع تسكن تدكي وقد بسطت بسطت معناها في شريط مسلم سيدنا فانا لما أننت a cikin sharhin da na yi wa sayi muslim wallahu alam Allah ne masani to wannan hadisin da aka mana shi a cikin babi na amana an samu shi daga sai na huzaifa da kuma sai na biyu da Allah ya kara musu yadda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tara mutane ranar tashi alkiyama to daman wannan rana rana ne ta taro za a taro jama'a gaba ɗaya halittun da Allah halitta daga farko zuwa ƙarshe duk za a hada su a wannan filin to ya aka zuwa wannan fili na tashi alkiyama idan alkurani ya ga mana cewa a ranan rana ce da babu rana irin ta wannan rana ran tashi alkiyama da to tana da sunaye iri to annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka hadu sai bayan an sha fama an sha wahala sai mu'mini su tashi wanda su da sauran hankali a jikinsu a lokacin ba sa cikin wani suna cikin hayyacinsu hatta tuslafu lahum aljanna ga aljanna suna ganin ta kamar za su shiga dan alqur'ani ya ga mana cewa wa uzrifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin an matso da aljanna ga masu tsoron Allah ga kana suna ganin kawai shiga ne saura to ga aljanna ga kana suna ganin saura su shiga amma kuma ba halin shiga fa yatuna adama sai zojin annabi adam alaihi salam wanda wato an a filin kiyaman nan ba su shiga cikin wannan halin da aka shiga na wahalar ba sai su wajen annabi adam alaihi salam sai su ce masa ya kai babanmu ka buɗe mana aljannan nan mu shiga ga aljannan muna gani sai annabi adam alaihi salam ya ce musu a to me ya fin da ku aljannan idan ba laifin babanku ba ai ne laifin da babanku ya yi ne ya sa kuka fita aljanna saboda kamar yadda muka sani القرآن يا رجال من الشوى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رجلا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أكتا النبي آدم يشجع جل ما تسا سشجع الجنة كسب وأن بجيا بلس درجين الظالمين فكذا أن وجه الله يتي فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما سيشيطان يضيهم سوسوائسي يجاوز كفتا fa'azallahum ash-shaytanu anha fa'akrajum wa mimma kana fihi sai shaytan ya kaskantar da su ya fidda su a cikin wannan halin da suke ciki a wani wajen yace wa asa adamu rabbahu faghawa summa tabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada annabi adam ya kuskure ya saba wa Allah ubangijin sa ya tinkari wannan bishiya da aka hana shi da aka hana shi ci ko bayan shaytan ne ya riga ya masa wasiya yace hal adulluka ala shay'in kulli wa mulkin la yabla shi zan nuna maka bishiyar dawama da kuma mulkin da ba zai tsofe ba sai ya ce mine ne ja wannan bishiyar da aka hana ci ne wannan bishiyar da aka hana ta ci idan ka ci to za ka dawama a cikin wannan gidan ba za ka ba sannan kuma wiki ga ba zai tsofa ba to saboda haka dai a takaice da suka kawo masa sai annabi adam alaihi salam ya ce ah to me ya fitta ku a aljanna idan ba mahaifin naku ba ku tafi lastu bi sahibi zalika yace ba ni ne ma abocin wannan matsayin ba ba ni bane to malamai su ce daga nan zaka gane dama wannan babin na amana ne kaga nan Allah ya gaga mana cewa inna Allah ya'murukum an tuwaddu lamanati ila ahliha Allah na umurta mu mai da amana zuwa ga masu ita annabi adam alaihi salam shine farkon halitta da Allah ya halitta dukkan wani wanda ka gani to jikin annabi adamu ne irin jikinsa amma da aka zo masa aka ce gashi sai ce wannan ba matsayi na bane wannan ba matsayin wannan matsayin ba na bane ashe kai ma ana gaya maka cewa idan abu yazo ya same ka yanzu in ka san baka cancanci abun ba ana zuwa sai ka ce wannan ba naka bane a samu wani shi yafi cancanta shi yafi dacewa ya gabatar da abu kaza ba ni ba yadda annabawan nan suke damu damu suke darasi ne ai ana koya mana to saboda haka annabi Adam alaihi salam sai ya ce a'a wannan matsayin ba na bane yau ku tafi zuwa wajen dana annabi Ibrahim alaihi salam shi kalilullah ne shi masoyin Allah ne baladin Allah ne duk abin da yake so Allah na masa duk abin da yake so yana roƙa Allah zai masa to saboda ka kuje ku wajen sa wata kaza Allah Ibrahim kalila Allah ya riƙa ni Ibrahim a matsayin baladin sa to kuje wajen sa ku ga masa sai abu wajen Annabi Ibrahim alayhi salam sai Annabi Ibrahim ya ce lasu bi sahibi zalika ni ma ba ni ne ma abocin wannan makamin ba ba nawa bane yace ni din dai bala'i ne amma a baya baya nake can can ne can daraja ta can kasa kasa ne ba wai ina fara bane saboda ka ku tabi ku nufi annabi Musa alaihi salam duk da wasu bayanin an kawo yayi bayanin cewa akwai abubuwan da yayi wanda yana kunyan Allah tabaraka ta'ala ya je yayi magana a kansu an su ya daki matarsa sun tafi sarki ya tambaye yi wannan wane ne ya ce uwarsa ce bai ce matarsa bane saboda kai yana tsoron ka ta da wannan abubuwa sannan ya karkashe gumaka an tambaye shi ba ya kashe su ya ce babban su ku tambaye shi yana magana to irin wannan abubuwa da yin yana tsoron kar ya je ya ce ya zo neman ceto a ce ba kuma kai da kai kaza kai kaza sai ya ce to ku tafi wajen annabi Musa alaihi salam shine kalimullah wanda Allah yake magana da shi kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa to aka je annabi Musa alaihi salam shi ba aka masa kirari kai ne duk a cikin halittar Allah babu wanda Allah yake magana da shi kamar ka to ga halin da ake ciki yau ana neman ayi hisabi ko ya san matsayin sa sai annabi Musa alaihi salam ya ce ni ma ban ban cancanci wannan matsayin ba ba matsayina bane duk da wasu malamai sun kawo a wata ruwaya ta hadisin an kawo cewa shi ma zai faɗi irin nasa ya ce ai na taimaki ɗan uwana lokacin da suke faɗa da wani fasa za su hulla zimi shi a tiyi alal da zimin aduwi ko kaza musa faka za a layi shi kenan a nai musa ya ɗaga ya mari ɗayan zai raba su faɗa kawai sai mutu to kaga kar ya ji a tarihin waɗannan abubuwa saboda haka sai ce shi ma yana tsoro ba zai iya fuskantar allah tabaraka ta'ala ya magana ba ya ce wannan matsayin ba nasa ba a tafi wajen annabi isa alaihi salam shi kuma annabi isa kalimatullahi ne shi karma allah ne kamar da allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana a inna masala isa inda allahi ka masali adam kalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun shi annabi isa alaihi salam kamar annabi adam ne alaihi salam wajen halittar da allah ya yi allah ya jin da kasa sai ce kun kawai kalimatullahi ta kun din nan kun din ma ana faɗa ne yadda zamu iya ganewa in Allah ya nufi abu kawai abu yiwuwa ke ba ko ba sai ya ce kaza ba to shi kenan da yace kun kasance sai ya kasance sannan kuma wa ruhi ku saboda kuma shi ruhin Allah ne shi annabi a Isa alaihi salam shi sa Allah ya ga mana cewa kalimatu huwa alqa ila maryam wa ruhun min saboda ruhi ne daga Allah tabaraka ta'ala aje a masa kirari a faɗi abubuwa a kansa kuma bayan nan Allah ya bashi yana tara matattu wannan ruhin da Allah ya bashi zai iya tada mace ce shi annabi isa alaihi salam haka ya fara zai warkar da wanda yake cikin kuturta ya ce wa ubriu lakmaha wa lamarsa bi iznillah wa uhyi al-mauta bi iznillah ina warkar da wanda yake kuturta ko wanda yake makanta sannan ina tada mace ce ma da izinin Allah to sai a je wajen zai ma a gaya masa to ga halin da ake ciki yau ana neman ceto ne a ra'ayi kai kulu isa sai isa ce lasu bi sahibi zalika ni ma ban bajjace wannan abun ba ba ni ne mai wannan matsayin ba kar ma ku tsaya wata wata ni kan ba zan faɗi ma laifukan da na yi ba ba zan faɗi ma abubuwan da mutane suke suka dora min ba da karkafa da zina karu inna allahu da musibul maryam an ce ma ni allah ne gaba daya to wace magana za a yi saboda haka ku kare gaba ku tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai ya nemi izini sai allah ya masa izini to yanzu a yi hisabi kowa ya san matsayinsa ko ya sai na za ka ci to malamin ta ce abinda aka koro na karatun nan zuwa nan ko daga nan ma an baka karatun amana cewar ka gane annabawan Allah nan su sun cewar kowa yana da matsayinsa da makaminsa saboda ka in ka zo ka nemi wani ya aikin wani to ba zai yi ba saboda ba aikinsa bane ya san ba matsayinsa ba to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ba an masa izini cewar yanzu a yi hisabi sai a aiko amana ta zo ta tsaya da kuma zumunci shi ma zai zo ya tsaya wajen hisabi amana amanonin da suka yi kariki a a duniya za a mai da amanan kamar gatanan ta zo ta tsaya a gaban wajen da ake hisabin nan gatanan ka cika ta ne ko baka cika ta ba amanonin da ka dauka ka cika su ne ko baka cika su ba kana yin su ko baka yin su sannan zumunci ma zai zo kana sada zumunci ka ko ba ka sada ba akwai zumuntaka a wurinka ko babu saboda ka za su su tsaya a wannan wajen saboda su taimake ka cikin halin da kake ciki na wannan hisabi da za a maka sai hadisin ya ce mana fa yaqumani jambatai sirat sai su tsaya a gefen sirati suna tsaya a gefen sirati tunda wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kowa a cikin sai ya wuce ta kanta sai ya wuce ta kan wutan nan kowa wa in minkum illa wariduha kowa sai ya wuce ta kanta wannan haka abu yake haka tsarin Allah tabaraka wa ta'ala yake saboda kan an gama abun da aka gama ta nan ne zaka tsallaka sai ka tsallaka tsallaka wannan dole to lokacin da ka zo tsallaka wannan a gefen siratin za ka samu amana da zumunci suna zai sun zo su zai maka in ka yi su in baka yi su ba kuma su barka sai ce suna tsaye a dama da kai da hagu da kai suna tsaye sai ne talar ya ce wani ku faimuru awwalukum kalbarki wani sai ya zo ya wuce kamar warkiya zai zo ya tsallake salatin kamar barkiya if kenan kawai ya wuce an yi gama sai sahabin nan nabi sallallahu alaihi wasallam sai nabi hurairah kuma sai nabi zaiba sai daga cikin su yace na ba da fansan iyaye na mahaifina da mahaifiya ta rasulullah wani abu ne kuma zai zama kamar warkiya sai mutum zai tsallaka amma a ce kamar warkiya yana mamakin a ce kamar walƙiya mutum ya tsallaka shani sallallahu alaihi wasallam yace masa alam tarau kayfa yamurru wa yarji fi tarfati ayn shin ba ka gani ne yanda yake kasancewa abinda zai tafi ya dawo a cikin kiftawan idanu yanzu idan zaka kifta idonka wani irin lokaci yake dauka abu kiftar ai kawai ji ji za ka ɗauka gibda ko ba za ka kuma sai ya ji ya dawo sai ya ji ya dawo amma zuwa da dawon nan za ka gane ya ji ya dawo ma ba za ka gane ba to saboda haka wannan abu mai sauki ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya saka ma bawon Allah nagari kai ayyukan kirki to kaman walqiya haka za ka wuce if ka wuce siratin nan shi yasa malaman suke faɗa cewa a nan wajen ai kaga annabi Suleiman alaihi salam da aka nuna masa Balqisu da garin mulkin ta da komai sai yace ayyukum ya tuni bi arshiha qabla an yatuni muslimi waye zai dauko garin nan ya kami ne waye zai dauko ya kami ne kafin ta zo qala fitu min aljinni ana atika bihi qabla an takuna min maqami wa inni alayhi laqawiyyun min sai fitu min aljinni wani daga cikin aljanna yace zan kawo shi amma kafin ka tashi a kafin ka tashi a mazaunin kan nan zan ɗauko wannan gadon da kawo maka annabi suleiman alaihi salam sai ce za a samu wanda ya aka samu qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم sai wanda da cikin bayin Allah wanda ba aljani ba mutum ba aljani ba waliyin Allah sai yace ana aji ga bihi qabla an yasda ilayka daruka zan kawo maka gadon nan kafin ka kibda idon ka kafin ka kibda ido zan kawo shi to wannan karama ce Allah tabaraka ta'ala baka sai sauwake maka zamani da lokaci duka sai wa sauwake maka zamani da lokaci yuzu Allah zai sauwake masu kuma wanda bai imani da wannan ba zai sha wahala wahala zai sha dole ka gane cewa Allah yana karrama bayansa ya ba ya kibance su da wani abu kaga wannan dai ba mala'ika bane kashin alqur'ani an karanta qala allazi indahu ilmu min kitabi ba mala'ika bane ko ba aljani bane amma a cikin kibta wani da ko gano daga duniyar da gadon yake ya kawo shi ya kawo shi kaga Allah ya ya ya sauke masa lokacin lokacin da ake gani mai tsawo ne sai Allah ya sauke masa shi cikin mintuna zai kawo abu ta haka bar gobe bayan Allah Allah na iya wasu yanzu wannan ai riyadu salihin ne muke karantawa riyadu salihin ne imamu nawawi ne radiyallahu anhu imamu nawawi da wannan littafin shekaran 43 ne a duniya shekaran 43 kwata kwata shekarun da yake kuma riyadu salihin ne sannan ya yi sayi musulun sai yi musulun din na mujalladi goma ne kan kuma ya kasan wannan da guda goma ne yayi al'ankar littattafin da ya ma ba za su girgowa to sai ka tambayi kanka yaushe ya rayu ko ba gaba yaushe ya sa ya tashi ya yi rayuwa ya abubuwa har ya zauna ya yi karatun ya gama karatun har ya zo ya zauna ya rubutu sai ka tambayi kanka a ciki to Allah ne yake takaita musu lokacin lokacin ba mai yawa bane amma sai Allah ba su dama shekarun ba su yawa ba sai ga a cikin dan lokaci dan kadan ka zama na Allah sai a ga kai ibadar Allah kewa abinda wani zai dade yana yi kai kuma a cikin dan lokaci dan kadan sai Allah ya sauke maka sai kai saboda kana wani Allah tabaraka ta'ala to shine sai yace ba ku ga yanda kiftawan ido yake ba to haka wani zai wuce kamar kiftawan ido wani kuma summa kamar rizmi akwai wanda zai wuce amma kamar wucin iska ne zai zai wuce ta kan zirarin amma kamar iska ne take wucewa da haka ne zai samu ya wuce sun ba kamar ritsayir akwai wanda zai wuce shi kuma kamar tsuntsu ne zai wuce yadda tsuntsu yake yake tashin nan ya wuce to haka zai wuce shi ma sai ce wa shaddar rijali tadri bihim amalu mafi tsananin halin da mutane suke shiga ciki suna tafiya ne ayyukansu ne ke tafiya da su kowa yadda aikin zai yake yadda zai wuce salatin nan kowa yanayin ayyukan da saboda su kana wani Allah wani kaman walƙiya wani kaman iska wani kaman tsuntsu wani kuma yana ja ana ja da haka zai shige ya samu ya wuce yace duk da haka kuma ka gane duk da haka wa nabiyukum qa'imun ala sirat yaqul annabi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a jikin siratin nan yana cewa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim ya Allah ka sauwake mana ya Allah ka sauwake mana yana roƙon Allah yana neman wannan shafa'a din wannan ceton da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bi mu har jikin siradin nan yana roƙa mana Allah Allah ya sauwake a samu auci Allah ya kawo mana abu cikin sauki yace har a iso lokacin da ayyukan bayin za su kasa mutum ya zo aikin sa ba zai yi iya wucewa ba saboda bai zo da komai ba saboda haka haka zai siradin zai taya gansa dole zai fada ciki daga nan kuma ya shiga cikin wuta kenan yace har a zo lokacin da hata ya ji rajul la yasti usiru illa zaban a zo mutumin da ba zai iya wucewa ba sai da jan da jangin da zai wuce saradin yana jan sa yana jawuwa yana jawuwa ya yanke shi ba iyaka to da haka dai zai samu ya wuce a samu wannan sallallahu alaihi wasallam yace a cikin a cikin wato gefen saradin akwai masu da aka kafa su wanda aka musu aka samu da kibiyoyi wanda za su kama jikin mutum a jikin wannan sarari suna nan an riga an wuce su ma'amuratun bi aka ziman umarat bihi an wuce su su kama wanda suka samu za su kama saboda ka duk wanda aka ya zo da mummuna aiki suna ganin su za su gane shi saboda ka za su rike shi yace za a samu wanda an yi yagune shi an faffarɗe shi ya sha azaba da kyar najin amma zai tsira sannan za a samu bukar da sun finna za a samu wanda shi kuma zai har harɗe ne zai haɗe a cikin wuta daman kana ana wuce ziraɗin ta ko'ina za wuta ne ya da muka karanta cewar wayan minku milawari ba haɗin kowa sai ya bi ta kan nata to daman ziraɗin nan ta ko'inansa cikin sa wuta ne to wani kan za a jefa shi kenan da daya ciki sannan sai ce na rantse da wanda rayin abu hudu da yake hannunsa wallahi zurfin cikin wutan jahannama tafiyan shekara saba'in ne kaga wato ma'ana idan mutum ya fada daga wajen sirati ya fadan nan sai ya yi tafiyan shekara dubu saba'in bai sai da zai je ba shekara saba'in kai sai shekara saba'in bai je wannan wajen ba to wannan hadisin yana gwada mana abubuwa da yawa na ɗaya ne shi ne annabawan nan na Allah tabaraka wa ta'ala an zo an nemi abu a wajensu sai suka gane ba su ne suke da wannan amanar ba wannan amanar ta annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai suka ce aje wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a roƙe shi sannan kuma aka ce abinda zai amfani ka a lahira haddace ka amana saboda a siradi in ka zo wajen siradi nan zaka samu amana da zumunci suna tsaye suna jira su ga me zai faru da kai suna tsaye a gefen siradi za su taimaki mutane to saboda haka ana so ka cika amanoninka in yin ka zama maciyin amana a duniya to ranar lahira ba kai amanar ka ba za ta zo ta taimake ka ba in ka zama marasa da zumunci a duniya ba ka zara zumuntakar ka to ranar lahira ba wannan zumuncin ba zai zo ya taimake ka ba to balle kuma sannan aka irga mana irin yadda yanayin yanda abin da zai faru da kowa kowa da irin aikinsa da yadda zai ya wuce wannan duka yana karantar da mu mu gada cewa ashe amana ba karamin abu bane idan ka yi amana a duniya za ta maka amfani har a wajen wucewa siradin nan tunda dole za ka je kuma dole za ka wuce to wannan shine abin da yasa ya kawo mana hadisin anan wanda a cikin sa an nuna mana irin tawazu na annabawan Allah kowane annabi ya san matsayin sa wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma ya ka zo aka ce yayi cewa shi ba zai yi shine annabi Ibrahim alayhi salam da aka ce masa kai ba kalilullahi ne ce a kalilan min wara'a wara ni din bala ina mara baba na cancan ne a baba nake tun gaba gaba to saboda ka duwan da ya zama bawan Allah na gari ba zai daga kansa ce ni ne wane ba ko ni ne abu kaza ba shi yasa Imam Nawawi yace wannan karma ana faɗanta ne dan kaskantar da kai da kuma mutum ya nuna cewa shi ba komai bane ba to annabawan Allah tabaraka ta'ala haka suka nuna suka nuna cewa su ba su isa a matsayin komi ba ba su zama komi ba mai komai shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka aje wajensa a roƙe shi idan ana da bukata sannan aka faɗi matsayin da kowa zai iya zuwa aka gaya mana ikon Allah wani kaman walƙiya zai wuce kaman ba a yi shi ba ya wuce ya wuce kenan saboda irin abin da ya zo da shi wani kamar iska wani kamar tsuntsu wani kuma ya ta jawuwa da kyar da kyar da kyar da kyar zai wuce kaga wannan makamatu to a duniyar ma haka ne wani yanzu zai bautar Allah kamar wani yanzu Allah zai yassare masa ya sauƙaƙe masa ya samu abu yadda ake nema wani kuma kamar iskan zai yi wani kuma kamar tsuntsun ne kowa da irin matakinsa to ka dage tun a duniya ka kai matakin walƙiyar nan ba sai an je lahira ba ka zama bawan Allah ibadar ta zama jikinka ka saba da ita ka iya yin ta sannan ka cika amanoninka saboda an gaya maka abun gargadi idan baka cika amana ka je wajen siratin nan amanar nan za ta zo za ta zo ta kamar yanzu in ana magana amana ma sai ka kama ba da mu ake ba kama ba mu ake gaya ba cewar mu cika amanan ba kowa kawai ya za a iya cuci wani ya za a iya ci amanar wani kowa babba da ƙarami mai mulki da wanda bashi da mulki mai kuɗi da talaka kowa ya za a cuci wani kawai ta duk abin da kai na cuta kuma in ka je lahira ba amanar nan za ta zo ta zo ta tsaya kaga kai banda kai a ciki to wannan hadisin yana karantar da mu haka wanda ya kamata mu mai da hankali a kansa ya ce a wallahu alam Allah ne musulmi wa na bi kubaibin bidan milkayin mujama abdullahi bin zubair rabbi allahu anhu ma qala lamma waqafa waqafa zubair yawm jabal da'ani fa kuntu ila jambihi fa qala ya bunay innahu la yaqtulu yawma illa zalimun aw mazlum wa inni لا أراني إلا سأقاتل يوما مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبكي من مالنا شيئا ثم قال يا بني بئ مالنا واقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثالث a wannan hadisi ne mai tsawo wanda an samu shi daga abi kubai baban kubai bidan mirkhai ana karanta shi da yin damma wa kawun al-mujama wanda aka mata digo shine abdullahi bin zubair abdullahi dan zubair radiyallahu anhuma Allah ya dasu kala yace lamma qafa zubairu yawm al-jabal yayin da zubair ya tsaya ranar yakin jamal da'ani sai ya kira ni fa qultu fa qumtu sai na tashi ila jambi zuwa ga gebensa fa qala sai ce ya bunayya ya kai dana innahu la yaqtulu al-yawma illa zalimun aw mazlum yau fa ba wanda za a kashe shi sai dai wanda ya zalunci ko kuma ka zalunce shi wa inni la urani illa sawqatil yawma mazluma ni kuma ina gani yau ba za a kashe ni ba sai dai za a kashe ni ana mai zalunta ta wa inna min akbari hammi ladaini yace ni babban abin da ya bakin ciki na abin da bidamu na shine bashi na afatara daina na yubqi min mali na shay'a shin kana ganin bashin mun nan zai bar wani abu a cikin dukiyar mu sun makala sai ce ya bulai ya kai dana bi malana ka sai da abin da muke da shi waqdi daini ka biya bashi da ake bi ta wannan wurin wannan hadisin da muka fara karantawa an samu shi daga sayyidina Abdullahi bin Zubair daga Abdullahi bin Zubair wanda shi a ana ce masa abi kubai shi Abdullahi bin Zubair ne kenan a ya kasance ɗaya daga cikin sabanin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya tashi shi aka fara haifa a garin madina bayan an koma an yi hijira mahaifiyarsa asma'u bintu abi bakri ya sai na abubakar ne mahaifiyarsa mahaifinsa kuma az-zubairu bin al-awwam wanda yana da daga cikin sabani sallallahu alaihi wasallama wanda aka masa albishi da aljanna sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi aka kawo masa shi ya dauki dibino ya masa tahnikin nan da ake yi ya tattauna shi ya dauki ruwan dibino ya sa a cikin bakinsa shi abdullahi bin zubair abin da ya fara shi kabarin su ke to shi ne yake gaya wa ɗansa bayan abubuwan da aka yi na kafin bayan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake gaya wa ɗan nasa lokacin da suka tsaya a yakin jamal yakin jamal kuma mun sani wata waƙiya ne ta faru tsakanin sabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bangaren sai na ali da ma'awiya bayan kashi sai na usman su waɗannan suka ce abin da ya kamata a yi shi ne sai a fito da wanda suka shi sai na usman a kashe su bangaren su ma'awiya kenan bangaren sai na aliko suka ce a yi shugabanci da kuna samu shugaba bayan samu shugaba sai a yi wannan hukuncin to sai suka rabe gida biyu kenan a tsakanin su radiyallahu anhu gaba daya sabba alaihi sallallahu alaihi wasallam sai zama an fito har ake nema kamar za a yi yaƙi a tsakanin juna kowane ne da ɓangaren su ɓangaren sai na ali da ɓangaren kuma su ma'auya ɗin kera ta ciki an fita wannan yaƙi na mukiyatar jamal ɗin da a nisa lasu sama damun ya gaya musu za a yi yaƙin ya gaya musu za su yi yaƙin za su yaƙi junan nasu ya faɗa musu kaga irin waɗannan wuraren bai dace mutum yana shiga ba ba ruwan kalamun da ya faru tsakanin zamanin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka karanta darasi ne ake baka na rayuwar da zaka yi kawai ka bar shi ana sai ya kira dan naza yace zo ka zauna a gefe na na dama sai yace lana yau ba wanda za a kashe a wajen wannan yakin da da muka fito sai dai mai zalunci ko wanda aka zalunce shi ɗayan biyu ne ko a kashe wanda ya zalunci kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ammaru taktulu fi'atul bagiya amma wasu mutane ne masu zalunci za su za su kashe shi kaga ni kuma cikin zaben ne ake bara to wanda zai zalunci ne ko kuma da aka zalunta ɗayan su ne a ciki yace saboda haka yau dinnan ni ina ganin ba za a kashe ni ba sai dai an zalunce ni to a ciki zai kawo maganar bashin da ake bin sa da yadda za a biya bashin da yadda ɗan nasa ya ta yi har bashi ne aka biya masa bashi wanda insha Allah idan muka dawo karatu na gaba za mu ɗaura mu ji yadda aka yi mun fara karanta hadisin da za mu sake tashi a kansa kenan in muka dawo Allah da mu ji yadda aka yi da wannan sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin dukiyar da ake ake bin sa miliyoyi ake bin sa mu ji kuma yadda aka yi aka biya su ta wace hanya aka bi aka biya sannan mu gane darasin mu kuma da ake dora mana na amana a cikin wannan a wannan babu abin da makaranta daidai Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kowa da bukatun mu na alkhairi duka Allah ya biya mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu da mana mai albarka duk wata fitina da sharri da bala'i Allah ya yi mana Allah kama na alkhairi duniyar mu da lahiyar mu albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين